الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر وبعد الحمد لله يوم juma'a 29 ga watan 5 2015 mun sake dawowa a wannan halka tamu don ci gaba da karatunmu na littafin zuhudu walwasiya wadda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a farkon harafin sa'un harfin sa' kuma kamar da yadda muke yi kullum za mu rera bayan rerawa sai mu fassara tare da yin bayani insha Allah bismillah rahman rahim sallallahu alaihi wasallam liman ya ayyuhal maghrur tahwi liman ya ayyuhal maghrur tahwi bima yughwika fi yawmil bihathi بما يغويك في يوم البحاث لمن يا أيها المغرور تحوي لمن يا أيها المغرور تحوي بما يغويك في يوم البحاث بما يغويك في يوم البحاث ولا تبخل بما جمعت يداك ولا تبخل بما جمعت يداك ولا تبخل بما جمعت يداك ولا تبخل بما جمعت يداك من الوفر الموفر والأثاث من الوفر الموفر والأساس من الوفر الموفر والأثاث من الوفر الموفر والأساس ستمضي غير محمود فريدا ستمضي غير محمود حبيبا ستمضي غير محمود فريضا فريدا ستمضي غير محمود فريدا ويقسم في الذكور وفي الإناث ويقدر في الذكور والإناث ويقسم في الذكور وفي الإناث ويقسم في الذكور وفي الإناث وتؤمر في اللحود بلا فراش
وتؤمر في الخروج بلا فراش وتؤمر في اللحود بلا فراش وتؤمر في الخروج بلا فراش وتؤمر في اللحود بلا فراش وتؤمر في الخروج بلا فراش ويخلو بعل عيسك بالتراث ويخلو بعد الإنسك بالتراب ويخلو بعل عيسك عيسك بالتراث ويخلو بعد الإنسك بالتراب ويخذلك الوصي بلا وفاء
ويخلو لك الوزي بلا وفاء ويخذلك الوصي بلا وفاء ويخلو لك الوزي بلا وفاء
وقولك طرحت مثل الرفاف وقولك كرهت مثل الرسال وقولك طرحت مثل الرفاف وقولك كرهت مثل الرسال to alhamdulillah za mu shiga harafi da yake harfin sa'i wato harafi wadda in ku duba kafiya na abiyat ɗin ke karewa da sa sa sa gaba ɗaya ya ce liman ya ayyuhal maghruru tahwi bima yughwika fi yawmil bihafi ayyuhal maghruru ya kai wawa rudade shi ne nake gaya muku wata rana ina muku misali in ana karatu wani lokacin in ka kasa natsuwa sai ka ɗauka ko zagin ka aka yi musamman in kai kadai ne ka ce ɗauka wannan littafi aka zo liman ya ayyuhal makruru tawi kaga in an fassara ma ko kuma tunda da tsakiyan ake fara ɗauka cewa ya kai dubu ɗaiɗe a dube ka a gaya ma haka kuma kuma fassara ake maka to amma da yake nan jam'i ne kaga abu ba zai zama da abin nan ba ayyuhal maghrur ya kai rudedde wawa kenan rudedde liman gawaye da'awi kake tara bima yuhwika abin nan da zai je ya badda ka bat fi yawmil bi'ati a ranar bincike kudi kenan ba dare ba rana kai dai a tara ne a tara ne shine yake tambayan ka shi sayyidina ali ibn al-husayn ayyuhal maghrur ya kai wawa liman eh, liman gawaye da hawi kake ta tara bima yuwi ka abin nan da zai badda ga fi yawmil bihasi a ranar bincike maghrur rudadde shine maghrur dagan dagan gurur ne dagan gurur rudi ko duniya mai rudi sannan dimayu kan nan daga kalmal kalma ce ta gawaya bata bata shine daga gawaya fa asa adamu fa asa adamu rabbahu fagawa daga wannan kalman ne gawaya ko hewayatun kuma bayan wannan aya ma akwai hadisi da sai nuna rasulullah sallallahu alaihi yake cewa bu'istu hadiyan wa laysa li min al-hidayati fi shay wa bu'itha ash-shaytanu ghawiyan wa laysa lahu min al-ghawayati shay kaga ghawaya an turo shaytan yadda aka aiko ni da shari'a bu'istu hadiyar yadda ya ce ni an aiko ni ne don in zama mai shiryarwa amma shiryar na hannun Allah ne wanda bi ya ga dama sai ya shiri ta hanya ta ya ce wa bu'isa shaitanu ghawiyan an aiko shaitan kuma dan ya batar musamman amma wa laysa lahu min al-ghawayati shay batarwan tana hannun Allah ne ya ga dama ya batta ka sai ka bata in kuma bai ga daman batar da kai ba shaidan ya yi ta ihunsa da hauragiyarsa har ya kare kan je ka shiga aljanna kai ta mai gwalu a ran lahira saboda haka lura da su bihar kuma lima ya koyi ka fi yau mil bihar ko bihar daga bahasu ne bahan za a ce wane ya kake abu kaman baka yi bahasi ba kana ɗauko kunne kana jonowa da gwiwa kamar baka yi ba sai ba eh mana mutum an sa shi yayi magana misali akan alwala misali a cikin kunnen kawai sai mu ce dalla wane tashi kaɗan mana bayani akan alwala ma kawai da ya tashi ya faro kamar alwala alwala kawai ya za a yi ya za a yi sai aka ji ko babin sakin aure ya tafi can ya tsalle sai aka ji shi a wani wuri to kaga bai ba shi ba bai san ma me zai magana kai amma in kai bahasi shine bincike binciken da kai nan sai ya dabaibaye iya inda za ka yi magana har ka sauka ba za ka fita out of the point ba to ba bincike ranar bincike shine yau bil bihasi dan me kai rudadde kake ta tara abin da zai fadda ka ya jefa ka a wuta a ranar bincike to kaga wannan da kai yake magana kai da ka ji maganar nan da ni da mai maganar da dukkan mun nan kowa ya kaddara da shi ake yace wala tabkhal bima jama'at yadaka min al-wafr al-muwaffar wal asafi ya kai rudadde har yanzu da shi ake wala tabakal kar ka yadda kai rowa bima jama'at yadaka da abinda hannayenka suka tara kar ka yadda kai rowa da abinda hannayenka suka tara in Allah ya baka dukiya to kar ka zama mai ruwa saboda eh, bakhil hadisi ya tabbata daga ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yake cewa al-bakhilu fi nari wa law kana aliman mai rowa dai dan wuta ne ko da kuwa malami ne dan wuta ne ko da kuwa malami ne wani wurin ya ya hada shi da wani yake cewa la yadkhulul jannata bakhilun wala mannanun mai rowa wanda Allah ya bashi dukiya amma baya bayarwa ba taimaka kowa marwaci ne to bare shiga aljanna wala mannanun haka kuma wanda Allah ya bashi dukiyan yana bayarwa baya ruwa amma in ya bayar yana gori sammakal eh yana bayarwa shi kam ba marwaci bane amma duk wanda ya bawa kuwa sai gori ya biyo يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والذي الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر so Allah musamman ya kira mu ne ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum kar ku yadda ku bata sadakokin ku bayan kun bayar kamar an tambayi Allah Allah to da me za mu bata sadaka bayan mun bada ita yace bil manni wal adhi ana bata sadaka ne da gori da cutarwa dan kana ba mutum kawai shikenan sai ka zo kai ta goran tamar ayyawa ne yawa ne wani an ba kai tunani bane fa kai kan fa in ka duba in ka in ka waiwaya fa ka dubi baya ni kam kamar kai kam to baka yi ta ba wallahi kamin abin da kake min din amma amma da yake dan adam akwai mantuwa dan adam akwai mantuwa wani kai ne ba a nan gidan ka zauna muka maka mafaka muke baka ci muke baka sha dare da rana da sutura in duk abin da ya same ka ko rashin lafiya ka bari wani ya faɗa mana ya goranta masa me zai zama gori bane misali in wani ne ya goranta masa ba zai zama gori ba kai kai kai mar sai aka ga yana ma jafa'i ko yana ma rashin kunya ko yana saka ma da abin da ba shi ya kamata a saka ma ba wani a gefe ce oh ka duba wani wani nan fa shi yayi mar kaza da kaza da kaza da kaza makarantansa shi yake biya masa ma to wannan sunansa ba gori ba ai ba ba wanda ya ma bane wannan ya faɗa ma gaskiya ne kuma shari'a ba ta hana ba in wani a gefe ne ya tuna maka in kana da hankali sai ka shiga taitayinka a ba wane wane yanzu ka kewa wannan abu ka manta don kawai dan Allah ya dan buɗa ma ka dan samu wani abu sai ka manta da abin da ya ma to wannan sunansa ba gori haka wal azai cutarwa yana bata sadaka don kana gadaran kana bawa mutum kana dan aika masa wayansu dan abubuwa to da wani abu ya faru sai ka je har gidansa da shi da matarsa da ‘ya'yansa ka tattara gaba ɗaya ka rika kutuntuma musu ashar saboda wai gadaran ka kana ba su bai sai ce fit ba za ka daina za a ɗauke nefa yana tankawa to bara ka sake aika mai wani abu ba wai gadaran ka ba da kake nan ne shine za ka zo kan kaɗe ka gama ci mai mutunci a koma saboda bai isa tankawa kana dan aiko masa dan gede ko wani abu makamancin wannan zakka ma shi kake aikowa da sauransu shi yasa kake da karfin jara'an zuwa ka masa abin da ka ga dama cutarwa to kar kai kar ai haka yana bata abin nan sadaka allazi yace Allah yace kallazi yunfiqu malahu ri'a annas kamar masu ciyar da dukiyarsu saboda su nuna su ma dai aikin banza suke na uku kenan masu bayarwa wajen su nuna sai an faɗa sifika ko kai ko wakilinka wani dan wani ya aiko ne raka Allah shine kallazi yunfiqu ma kallazi yunfiqu ma lahu ri'a annas kenan wani in dai bara a faɗa sirika ba ba zai bayar ba amma in za a faɗa sirika ko nawa ake so zai bayar ko don a ji shi a sirika wala ta bakal bima jama'at yadaka karka yarda kai gowan abinda hannayenka suka tara na dukiya Allah ce wala yahsibanna alladhina yabkhaluna bima atihumullahu min fadlihi huwa huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah to wannan aya ga tana sama fa kowa akwai ta a gaban sa da na karanta nan kowa ya duba saman wannan wurin zai ganta saman wurin da na ja wala tafal din wala yah wala yah wala yahsabanna sai dai an yi kuskure ba sa ba din ba ku duba za ku gani wala yahsabanna ko yahsibanna bambancin kira'a ne wannan kar alladhina yaquluna bima atahumullahu min fadlihi wayanda suke ruwan abinda Allah ya ba su na falalar da dukiya kenan wala yahsabanna kar su zaci huwa khairan lahum ruwan nan da suke yi kar su zaci fa alkhairi ne a gare su bal ba haka lamarin yake ba huwa sharrul lahum wallahi sharri ne a gare su kuma Allah ce sai tawwaquna bima bakhilu bihi yawmal qiyamah ranar layira abin nan da suka yi rowansa suka ki bayarwa za a dawo da shi katon kumurci taru dukiyar nasu sai a dawo da shi jibgegen kumurci sai a rataya musu shi a wuyansu sai ya rika caccakansu ya rika tsaran kundukukinsu ita tsaransu a cikin jahannama bayan sun shiga wutan ma kuma sai a dukiyar a dawo da shi katon kumurci sai a naɗe shi a wuyansu ya rika tsaran kundukukin su yana tsara in suna ki suna ihu a cikin wutan sai ya ce ana kansu ana maluk haka zai ta faɗi yana tsara yana ana kansu ana maluk ni ne taskar da ka ɓoye ni ne dukiyar nan taka dai ta duniya ya ta tsaran shi a cikin wutar jahannama shi da abinda wannan aya ta faɗa sannan ya sake cewa walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir ai gadon sammai da ƙasai gabaki ɗaya na Allahu ne. Wallahu shi Allah bima ta'maluna bisa ga abin duk da kuke aikatawa khabirun yana da experience ya sani ba ma sani na lagwai lagwai ba haka ya sani cike da waje abin duk da kuke aikatawa kuma zai iya kama ku da shi da haka mutu ya kiyaye kar yayi rowa a je a nan da abun a dawo da shi kumurci ya ta sassare shi kamar yadda nan ubangiji ya tabbatar hadisi ya tabbata muslim da ya warware wannan annabi yace macijin ma lahu zabibatani mai kari guda biyu za a naɗe shi sai ya makale a jikin kai ta tattakan mutum bayan azabar jahannama Allah ya kiyaye mu wanda in an da hadisin yace idan wannan dafin sa in ya shiga mutum shi kansa ya tutar jahannama wannan mace ce Allah kamar da sauki karka yi rawan abin da hannayen ka suka tara minal wafri minal wafri na dukiya mai tarin ya dukiya almuwaffari wacce aka ɓoye aka yi taskace ta wafru wafratu kenan shine yana daukan abundant ko kuma wealth din kawai wealth abundant mai yawa ko wealth kuma dukiya kawai to wafru daga dukiya mai yawa al muwaffari wanda aka ɓoye ta muwaffar daga waffara ne iddakara kenan a larabci mafi sauki iddakara iddakara da kha khasa ne iddakara wadda ka ɓoye ka taskace to reserve ko to save shine wafara to save ko to reserve abinda ka ɓoye kai saving ko kai reserving shine muwaffa daga dukiya mai yawa wadda aka ɓoye to karka yi ruwanta wal asafi haka nan kuma kayayyaki irin na cikin gida din nan su ma karka yi ruwansu asaf cikin suratu maryam ne Allah ke cewa asasan wariya asasan wariya to asaf su ne kayayyaki cikin gida shine furniture furniture an san furniture ko furniture me furniture a taimake ne mana ni kalan ne hankali ba kujeru kadai bane ai furniture ba kujeru kadai bane lafazin yana ya fi ƙarfin kujeru kawai yanzu an ce mutum furniture ne ismu fa'il ko waye kenan mai su kujeru din ha da su ai ba kujeru kadai ba furniture ba kujeru kawai yake ba su wardrobe na tara kayayyaki a boye da sauransu su dressing mirror su kayayyaki irin su kala-kala ne irin kaman kafinta ba yin furniture abubuwa kala-kala ne irin kayayyakin cikin gida din nan na alatu da ake ado da su to su ma kai rowan su kai rowan ma aikin banza ne karshe zaka ji abin da zai faɗa shine dai asas kayayyaki mata'ul baiti kawai karshe ya faɗa bila wa'idin wal asas ba ɗaya ba kayayyakin cikin gida to kar kai rowa in wani zai tambaye dallawa ne ba ni aron wuka mana zan je in ruwa da shi sai ya tafi kace gani ma rashin hankali mu ya ga wuka wannan mutum ba zai nema a gidansa ba mai ruwanka ba shi mana kar ka shiga cikin wayan na'unal ma'una da Allah yake cewa din nan masu hana taimako in an nema ka shiga uku da Qur'ani ya tafke ka jiran lahira sai da ka a kafa hujja a kanka to shine nan wala ta galbi ma jama'a da ka karkai rowan abinda hannayenka suka tara min wafri na dukiya mai yawa almuwaffari wanda aka boye ta wal asafi da kuma furnitures abubuwa kayayyaki irin na cikin gida na alatu din nan duk karkai rowa in kai rowa ma karshen ta dai ga yanda zai kare sakambi ghaira mahmudin faridan wa yuqsamu fi dhukuri wa fil inath in dai ka zama rayuwanka nan gaba daya ka zama a ruwa ta ƙari satambi za ka shuɗe gaira mahmudin kana satambi za ka shuɗe faridan kana kai kaɗai a gabarinka kamar yadda muka yi tafari a baya gaira mahmudin kuma kana wani abun godiyawa wani abun yi wa godiya duk wadda rayuwarsa ya rayu marwaci baya taimakawa mutane da komai an tashi yin wani abun taimakawa shi baya cirewa baya to in ya mutu ba wanda zai ji bakin ciki da zara an ji kwana biyu shiru kwana biyu shiru ah ni kai na wani ne gam ha ai he kick the bucket ai he kick the bucket an san kicking bucket ai ko fulani kuma suka ce lati waila lati waila wani lati waila ai ya mutu ya mutu Ariya ta tsare ta ji an fara faɗin haka akan mutum ta tarakin ne kan ne ka san wani in yana tafiya a bayan ƙasan nan duk da ma dai akwai bayani a gaba mai zulu ba abin da ya rage yadda ka san kasar baya son takalminsa baya taka ta belle ya cire kafansa haka tafiya ana tafiya an jima kaɗan an ga kaman kafan sun da an ɗan hankici a ɗan buge takalmin ba ba wai kafan da ba ɗan buge a ɗan ana ɗuɓɓa ɗuɓɓa ka jama duk iskancin ka zaka je ka kwanta a cikin kabari za ka yi bayani filla filla duk wani ya shege ka ka gama radda radda numfashi ya shiga bai fita ba ko ya fita bai kowa ba ƙaryar ka ta ƙare wato sa tambi za ka shuɗe gaira mahmudin wani abin godiya a kansa faridan kai kadai daga kai sai aikin ka sai nuna rasulullahi sallam yana cewa a hadisi antum shuhada shuhada Allah fil ardi ku din nan ku ne shahidai masu kafa shaida wanda Allah zai zai kafa su wato zai karbi shaidansu a ranar tashin duniya dalili wani ne gawa aka wuce da ita annabi ya ce wajabat aka sake wucewa da wata annabi ya ce wajabat daga baya sabai suka ce ya rasulullah me wajabar wajabat din nan ne kam ita gawan farko an wuce da ita kuka yaba a kanta kuka yi yabo a kanta shine mahmud din kenan daga hamdu godiya ko yabo kuka yaba da da gawar shine nace wajaba aljanna ta wajaba kan wannan gawa tunda an yaba aka wuce da ta biyu sai aka aibata ta nace wajaba wuta ta wajaba kanta yace antum shuhada Allah fil ardh ku ne shahidan Allah bayan kasa wanda ran lahira da shaidan ku zai aiki to duk wanda ya mutu kafin ya mutu halin da mummuna ne to sa tambi in dai ka kuskura ka shiga cikin wannan zaka shude zaira mahmudi kana wani abun yabawa mutane ka wanda ya ma iya kokari ya yi ma gata sai ya shiru to fa yi shiru ba ba kyau faɗin miyagun halayen mamaci to daga nan kai ai ya faɗa kenan da kana da su ai sai ai ta faɗa ai sai ai ta faɗa kawai ha kai kai kai kai kun ba a magana to mala'ika yana da ƙara turo su an ce da mutum ya mutu za a turo mala'iku anguwansa da gidansa gidan da ya zauna aikin su gangane su zo su ji mutanen anguwan mutanen gidan yaya al'amarin tsakanin wane nan da su duk kirkinka in kai wato baka zauna lafiya da mutane ba za ka ci kwakwa a gaban ba abin da annabi yake kai saurin shigar da mutum aljanna kamar husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah tsakaninka da Allah lafiya lau tsakaninka da bayan Allah lafiya lau to ka an gama aljanna ga kai insha Allah amma don ka yi kokari ka gyara tsakaninka da Allah salloli komi amma tsakaninka da mutane Allah tsire Allah ke albarka banza yaje Allah tura gaya ba wani da zai tuna ce ka wannan nan ya kamata mu bishi da kullu wallahu babu ha to me mana tun rayuwarsa gaba daya kare a ci mana mutunci da kai magana ba baka kai komai ba a idonsa ya rena kowa kaza kaza kowa ne zai ma zai bi ka da ulwa babu amma in kai bawan Allah ne malam kaga irin kai ka dace da kuma bi ka da ruwan lamu kai da baka abin nan ba amma sai a samu akasi sai sai mutu ya zama na kirki din shi yayi aikin kirki ya zauna da Allah lafiya amma kuma ya mutu ai abin sa da addu'o'i ƙari kan ƙari kenan yawanci haka abin yake wanda ya zama na banza kuma ya zama na banza ayyukansa na banza bai zauna da mutane lafiya ba ya mutu kuma ya rasa mai bisa towa zai bi ƴaƴanka ma baka musu adalci ba matanka baka musu adalci ba kullum suna faɗa a kanka baka adalci ta mutuwa zai tuna da kai sai ce ka je ayyukan ka su wace ka duhu biyu kenan da muke faɗi ba igiri ga aljihu ba kobo ka shiga uku kai ba kai aikin kirki ba ba bi ka da aikin kirki ba ko amma in ka tsaya ka zama na kirki kayi na kirkin a zo a fika da aikin kirki kuma kai wani nan ka ai to Allah ka jama'a tunawa ne to Allah a rika akwai musamman kwanan baya wani dan ajin mu da ya rasu class rep namu a jami'a da kaina na rubuta a dandalin mu na Aisha group Aisha 211 group na rubuta musu don Allah a taimaka a yi taiwawa ne addu'a duk lokacin da aka tuna shi saboda yadda muka zauna da shi mutum ne mara da people ne soja ne amma sai ya dawo kasa yadda ka san sai sai ka ji ana kamar abubuwa ba ko a jikin sai ta dariya in kamar ka ta san masa kaza kai kamar ta ma wani lokaci soja ne ka san masa kai ta abin nan sai ta dariya ya ta ba ta kuri abeg abeg abeg gashi dogo gashi karkarfa a take dai bane da kuma amma ya ga dan hasurun yana mara iya shi yana reni ba ka zo nan ka zo kana sa gonna ka je ka nemo mana malami ka tsaka kana sa ka zo ka sa ka lokaci yana kokarin wuce bu bu bu ka san ta ne an nada shi shugaba din nawa shi shi kam ya shiga uku ko me kaza kaza sai ta dare sai ta aya aya so kaga inda ba zauna lafiya ba me ba yadda za a yi tuna da in rubuta a in roka kuma aka yi ta yin addu'a daga yin magana da nayi aka yi ta tura addu'o'i ana ta tura masa Allah ya ji kansa Allah kaza Allah kaza to ka tsaya ka yi aikin kirki in kana so a yabe ka a bayanka mala'iku inda aka turo gangane su koma da takardu a cike da yabonka ko wani yanda ya zo zai mutu ya san ayyukansa ya tara mutane ya ga zai kawai ya raba musu kuɗi yake abinda yake so su ta ta su yi ta ta su ta su tuna kowa ya tuno wani abu ya ta faɗi in saɓi saɓina a to ya ji an ce mala'iku suna zuwa gangane ka san mutum in in wayo sai ne yawa sai ku ya bayan wayo iman sai ku ya bayan wayo irin eh na dan giya mana mutum ya in ya sha giya kai kai mai karo ko wani abin nan baliyon suka kai mar geji ko ya zuki solution ta kai mar karo kawai sai ya zo ya ji kamar ana ihu za a gudu ne shi kaɗai sai ya zo gindin abin nan gungumin milin sai ya ɓuya Allah sai ya kan shi ƙato kamar irin jam ɗin nan haka zai kan shi ya zo gindin sai ya ɓuya Allah suna yin haka a nan abuwan da yake in sun shagiya suna wuce ba wanda ba ku gani ba sai ya ji wai ana ihu ana gudu kuma ba wanda ke gudu ahmar kawai ya bugu ne kawai sai ya zo ya zo ya zo ya bayan gungumin bilin ya aka yi lafini ya buya wa kana gan shi Allah ko kuma ya zo ya yana faruwa da yawa yanzu yana wucewa kawai ya zo ya bin ya ga tumaki ya tsugura ya ya daga musu gaisuwa saboda tsaban ya tafi kawai yana sama bai san ba ina yake ba ai wura gari a nan gurin in mutum ya zo zai haura kwalta malam wani da ya kusan minti talatin sai ya yi kamar zai ya ke sai ya ga kamar ba mota ba zai ga kamar motoci ne ya ta jira wani su wallah haka mota ki kashe su ya dauka akwai mota kuma ba mota ya ga ba mota ya haura akwai mota ta doke banza nawa ake ana ana anguwa wa yuqsamu to mun dawo abinda muka faɗa min al-jam'il muwaffari wal asati da kake tara kake rowan sannan kana mutuwa wa yuqsamu sai a eh inda biya kuɗi
ni inda biya kuɗi ha ya ya banza wannan don ka bi- wai shi jazi labari ne ga malaiku ake turowa shine nake ya kuwa bayan wannan sanin ayi wannan malaikun zaka yi wa ciwa ciwa ai kuwa bayan wayon tara su da ya ba su kadi Allah baya ganin sa kenan yake nufi da ya tara su ai shine kuya aya gonda wanda ya kuya kuya bayan gongomi mili kuya akan wannan Allah zaka yi wa ojoro zaka tara mutane don su zo su yi su yi wa Allah wayo kenan shi bai ganka ba lokacin da kake ba su kuɗi ha ai sai ai Allah kawai in ya ga dama tunda har haka ka kai yi sai ya janye mala'ikun ba za su zo ba sai ya hukunci da haƙiƙanin lamari kawai ai ya sani me kai dama wai abinda sa Allah yake turo mala'iku a yake kafa hujja da mutane a kaza wai ya kama ka da hujja ne in ka daji a kaza kaza ya ce a to gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne kayya kayya kayya a a wa rusuluna ladaihi yaktubuna mala'ikuna suna tare da su suna rubuta duk abin da suke wa inna alaikum lahafizin tare da kuwa akwai masu kiyayewa duk abin da kuka yi sai su rubuta sai sun documented to abin da ka tara min al-jam'il muwaffar din nan wal asasi kai rowan sa wai kusabu kana mutuwa sakan bi zaka shude gaira mamudin kana wani abin godiya a gare shi faridan kai kadai wai kusabu sai a raba wannan dukiyar da kai rowa din da ba kai rowa ta ba ba ka iya cire ko sisi ka ba wani ko kamar yadda muka karanta a baya can wa fi mallam yu'ahhilhu bi falsin ko wala bi durahimin qabla al fawati wala bi luqaimatin fi yawmi sagabin wa qimati habbat wa qimati habbatin qabla al mamati to gaba ɗaya wannan abun dai da kuma abin da kai rowa min al-wafr al-muwaffar din wal asasi wa yuqsamu sai a raba shi fi dhukuri cikin ayaye mata eh maza wal wal- wa bil ilabi da kuma mata a can baya aka ce fil banina wa fil banati kun tuna za a raba wa maza da mata nan kuma fi dhukuri wa fil inasi duk dai a gwada ma dukur shine banat eh banun ina shine banat gashi ma ya fa sama wa tu'mar fil lu'ud bila tarashin wa yakhlu ba'd 'aysika bit turafi wa tu'mar sai annan nade ka da likafani fil lu'ud azura ka cikin lahadu kabari kenan lahadu kabari lu'ud kaburbura amma lahadu din ba irinsa muke yi a nan ba saboda ƙasar mu ta nan ba ta iya yi a wara ga mutanen madina in ka je ziyara baƙi a makabartar da sayyidina rasulullah da kansa shi ya created nata baƙi al-gharqadi kenan ko to wannan baƙi a din in ka je zaka ga yake in an binne mutane kwanaki kawai suke yi ba sa dadewa sai a sake cire su a binne wasu saboda babu wurin kai kake da wadatar filaye a Najeriya a harka kana so ka ga wadatar filaye zo Najeriya ko ko da ke Niger ma sun fi mu wannan to Najeriya ma je ka jigawa ko in fili na banza kake son gani to su ba su da wannan kada za a cire mutum ko sa mutum ya kona kasusuwan ha to akwai dalili ai wannan kabarin annabi ya ce ran lahira duk wanda aka taba binne a wurin haka za a sa malaiku su sa kuka kuki su tono daga ƙasa can su daga makabartan gabaki ɗayanta ba inda za a tsaya ya watsa su aljanna kawai daga wanda aka binne ranar farko har da ƙarshe kaf haka za a yi kawai suka bonus kawai inda an inda kana wurin kawai haka za a tattara sai a watsa su aljanna kawai gaba daya yasa yawanci in mutum ya samu ya je aka Allah ya sa ya cika a can dai ba a makka bane a madina ya cika a shi kenan kawai yasa wasu wannan labarin suke ji wai mutum wani eh, irin mutanen mun nan na na daji kawai ya je yana saman bene kawai ya sako ya sako kawai ya mutu kawai shi ma ya samu shiga wuri ya ba ya kakkare amma bai mutu ba ai an bayya mun a labaru ma lokacin shekarar wani kawai ya sako daga saman bene ya ba ya kakkare amma bai mutu ba eh kani Allah kuma in lokacin ka bai yi ba kai za ka dauran ka ne haka zai yi ba kai gwararro kai ya sako daga sama wai ya ji an ce dai mutum ya mutu a nan an gama aljanna ta kan ka Allah ya ce to ba zan kashe ka ba ya ka mutu ba shi kenan aka aka dawo aka bar shi aka aka jinyace shi bayan ya warke aka sako shi a jirgi aka dawo da shi to su lahadi suke yi in ka je za ka ga an tona kaburbura ga su tone kawai an tottona kawai da an kawo gawa sai dai sama sai a gwada kabarin da ya mata daidai duka tona na yara da na manya da na tsaka zaki haka ga suna a tone akwai kaburburan da su kan ba a taba su a ba a taba su su kan dama ra'ayyuwan nasu ne ake sake abin nan amma manya manyan mutane da sahabatu su ibnu abbasin su ummul mu'minina aisha mata annabi dai guda alayhi salatu wassalam guda wa radiyallahu anhum guda biyu ne kawai ba sa bakiya da sai da suna ummul mu'minina khadijatul kubra da kuma zainab ɗayar zainabun kama am- tana bakiya din suna makka tare da alhassan jikan sayyidina rasulullah dan sayyidina ali tare da kuma imamun nasa'i wanda nake muku an babballa shi din da aka ce sai ya rubuta kasaisu muawiya faza'i faza'ilu muawiya din sai ya rubuta in ba haka ba suka kakkarya shi suka babballa shi ya mutu aka zo suka hana abin da shi a wurin da suka kashe shi aka zo aka hada shi tare da suna nan a makka tare amma mata da diga sauran suna nan a bakiya sai na Uthman radiyallahu anhu na ziyarce shi ma yana wurin yana nan zaka ziyarce shi kai sai da tuna Fatima alaiha salam ita ma tana gurin Mm, tana gurin da su manya manyan sahabban nan dai duk suna wurin ya ishe ka ne sai na Usman yana wurin shi ma Eh, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwana tun daga farkon dare har daren ya kare yana neman mai gafara kaji manya har gari ya waye annabi nan Allah kai wa Usman gafara har gari ya waye to su an keɓe musamman na ummul mu'minin Aisha yadda ka san girman ɗaki haka aka kewaye ma'ana ba a yadda ma aka yi mata makwabta da wasu ba ita da aka zo ita kaɗai aka binne sai da aka tashi sai aka yi ta binne a gefe ta yanzu an kewaye shi aka yi girman ɗaki da ita kaɗai in ka zo za a nuna ba gashi a- gashi nan ita ce aure na sai na Usmanu ma an yi shaka manya manyan da diga haka in ka je abin nan eh, Uhudu mutum saba'in din nan da aka yi musu rami da shi wadawa to da aka tashi sai na hamza shi kadai aka binne shi da aka nashi shi ma an yi wa- ya kai girman daki an kewaye an yi kos ɗaya haka an kewaye za ka ga mus'ab ibn umair al-mukri wanda da aka kashe hamza ya karbi tuta din nan har ma hannunsa da yake rike da tuta aka sare shi ya cafke da ɗayan aka sare shi shi ma ya cafke da zungulmi har dai ya- ranta ya fita bai yadda tutar ta faɗi ba saboda jarumta shi kuma yana ƙasa da sayyidina hamza za a ga shi shi ma an kewaye saura kuma dukansu suna haɗe da aka zo binne su ma annabi ya ce qaddimu eh, aksarahum qur'anan wanda yafi haddan qur'ani duka shi ake fara gabatarwa har wurin binnewa ana lura da qur'ani Hmm. so eh, hud abin da ya jawo ma na kawo wannan kisosin su suna yin lahadu ne ba irin kaburburan mu nan ba mu kasan mu ba za ta yi lahadu ba ribza zai ta yi kaburbura in an ce za a yi lahadu ana kasar ba ta da ƙarfi lahadu shine a koli rami ya shiga cikin can sai an je ƙasa can sai a sai a tona sai a yanka a tona a ya shiga ciki can kuma an gane kamar ga ga ramin an tona ya yi zurfi yadda ake tonon uwar ɗaka ɗin ayin falo sai a yi yar ɗan uwar ɗaka to su- shi kuma za a tona ya zurfi can ɗin sai a yanka ƙasa sai a yi tafi kuma yanzu an shigar da mutum sai a zura shi sai an daina ganin sama sai a kawo tukwane a kakkare kawai tukwane fasassu haka ake kabar sai a zuba ƙasa to ana in an yi ribza zai kasar ba ta da ƙarfi amma can da yake kasa kasan su ma- mai ƙarfi ne haka ake ma'aiki ba irin wannan aka masa Mm. lahadu aka mar ba irin namu ba Lah- namu sunansa ba lahadu ba shaqqu shaqqu saboda rashin ƙarshen ƙarfin ƙasa ake yin sa don annabi ma alaihi salatu wasalam da yazo za a binne shi an ta tambaya me za a yi masa lahadu ko shaqqu aka ce a a nemo masu aikin kabari duk wanda ya riga zuwa mai yin shakku in shi ya riga zuwa ko mai ladu sai a yi nashi kawai kawai sai mai mai kabarin ladu sai ya riga zuwa ya kai wa ma'aikin lahadu amma mu ka- nan ka kuskura kai lahadu amma dai na akwai cikin kakanninmu ne nake ji akwai wanda aka yi wa lahadu Hmm. amma nan gaskiya ba ko ba kowane wuri bane za a yi shi bai yayi Eh, luhud wato tumaru sai a nan nade ka duk wanda ya mutu nan na ɗaya ka za a yi haka da da kam ka saba a yi sutura ma ya ka zaɓi wadda ya ma a ranka in kana da amarya kuma za ta zaɓa ma ko ko ne yawa ita kan ka fito wanka ma ta riga ta zaɓi wadda ranta yake so zai burge ta in ka saka ta ɗaura akan dressing mirror ko akan gado tana jiran fitowanka ta ce to ga wanda muka zaɓa yau ka zo ka sa da hank- a- da kanka ko ok na kamo tashan wasu ne an daɗo kankan Allah sarki Fikiru da. to ko da yake ba majalisin aure muke ba bari bari mu ja birki to kai da ka saba kullun saka sai wanda ka za- ga dama zaka zaba ka saka to yau kala ɗaya ne za- wanda kalan da ake sa kowa wanda ya- ya- ya kwanta din nan irin sa za a sama kuma nan naɗe ka za a yi ba wando ba ne lalle za a sa a kafa da kafa a'a naɗe ka za a yi cikin sa yadda ka san ta la ilaha illallah kowa sai ya haɗu da wannan kana ji da kunnuwa ana gaya ma wata rana sai ka ji ka a naɗe a cikin sa an tada ka mala'ika ya tada ka ka zauna kana kallon Ai, ba ba ba wani da wani kada yake nadewa a ciki ba kowa kai ni shi ita su mu duka kowa ne an nade shi a cikin wannan farin yadi mai arhan duk tsadanka a duniya da kake sa kaya yana kyalkyali har ana ganin kaman wani miro to ran da ka mutu duk gatan ka bara a ce a kaman wani za a nade a a wannan abin nan me sunan sa ne ake cewa ma? alawayo wanin a haba wani kan ya ga karfin alawayo wani ka ne kai ko kai waye wannan alawayo za a nade ka a cikin su naira ɗari ɗari ka saba sa gezina ko to yau na naira ɗari za a sama za a naɗe ka a ciki wato kuma sai a nan naɗe shi sai bai wuri a tukura shi a cikin lahadu bai lagara shi ba shi kuɗi kuma ba shi kuɗi ko ka taɓa jin wani don gatansa sarkin gari kaza ko shek wane a haɗa wane kuma ya za a yi haka kuma a yi shi kam a sai an yi shimfiɗa a yi ka taɓa ji a duniya ne kake da shimfiɗa mala an shiga falonka ana takawa sai ka ji kana mulewa kawai laushi ko falonka to falonka na lahira kan babu bela firashin fashin kuda dukka tun da aka fara musulunci annabi ya kawo shi har yau ba mahalukin da aka taba binne shi aka samar shi kuda a kabarinsa sai sayyidina rasulullah shi kadai ka duba ƙarshen alfiya tasira ta alhafizul iraki za ka gaba ƙarshe can shafin ƙarshe baiti na can kusan dubu ɗin babin wafatin manzon Allah za ka yi bayani shi lamarinsa daban ne dama na kowa wata rana ina sa ran sai zamu zamu tunda alfiyoyin nan ya kamata duk za a sa su an za mu zo alfiyan hafizul iraqin ma mu zo a sa ta ka ji tarihi malam gaba ɗayansa ka zuke shi komai da komai an tattara ciki to annabi alaihi salatu wassalamu an yi mara shimfiɗa amma kai ko kai waye wata umaru za a naɗe kafin luhudi cikin lahadu kabari bila ga rashin ba shimfiɗa to ga babban danjama da za ka haɗu da ita da za ta same ka wa ya hulu ba'adu irisika bit turasi wa ya hulu ba'adu irisika bit turasi ba'adu irisika mijin matarka wa ya hulu sai ka ɗaita bitturati da gado ya sai bushasha kawai sai mijin matarka ya kaɗaita da gadon da ka mutu ina gaba gane wannan magana ba kai an naɗe ka kana naɗe ko shimfiɗa babu al'adunka kana can kila ƙoƙon kanka ma duka tsutsotsi sun shiga suna ta ci kwakwalwarka da sauransu wa ya kalu ba'alu irsika bitturati mijin matarka kuma wanda ya aure ta bayan ka kenan sai ya kaɗai ta da gado da ka mutu ka bari kana ji haka kawai za ka mutu ne ba bawa tarka ba musamman in kai irin wanda ake ta lissafin ne min al-waqfil muwaffari wal asasiri akila ma wani talaka kawai zai burge ta ka mutu ka bar gida malam an yi tiling an yi waye waye kawai sai mutumin ka kawai shi kam ya zo ya ce kai yaro yaron can da yake tana da naira ka san ai babu wanda ba zai da yawa da ya duho shan bacca bacca mun ga kawai gara kawai hune ma ga ga yallo da tsaga kawai eh yadda ka san wato kura ka san shi kura baya baya rami sai amma rami kawai zai shiga eh sai wara shut up kawai daga haka sai jamfar da ma kawai sai gana mu goma ko amma maciji sai zai shiga kawai abin shi ne wa yahlu ba da ihdika bi turabi sai ka sai ka bar mijin matar kai kadai ta da gadon da ka mutu ka bari ga gado ga komi da komi kawai shikenan duk abin da baka tsammani zai samu ya samu kila motar da kake hawa ma matar nan dai
bayan shi wannan to in auren ya ba ta fashi kenan sai o sai mutu da wa a a jabai za ka yarda da aure ya baci eh jama'a ku dubi wannan baitin da kyau wa yakhlu ba'du irsika bi turasi sai ya bar mi mi- eh, wa- eh, sai mijin matar ya kadaita da gadon ka matar nan dai eh, wannan da ake ajiye ta a gefen zaman banza din nan ta nura wannan a dan sauke gida dama ka san san da aka zabo ta in akwai kuɗi ka an gama zabi wanke hannu ka taba ko wadda ake nuna ta din nan da yatsa ne Kam! ai ai ai. to isan ne kana kwantawa magana ya kare wani ne zai zo ya ɗauke ta a bulus shi kuma duk abubuwan da take yake ɗakin ka in ma ma'ana bata gaji gidan ba kenan za ta fita kaf za ta tattara wannan kayan alatun jin daɗin da komi da komi za ta tattara ta kai ma wancan din shi kan bulus kawai to baka shige haka ba fa, kai dan adam baka shige haka ba tana can tana kwance da mijinta sun manta da kai an manta da labari ta kai yana can tsutsotsi suna ta cinye naman jikinka an manta ka ita yanzu wani sabon duniya ne ta shiga da kuma wai ba in za a shigo ma kai kake ta wani wayansu tsare gida da sauransu a'a su dan kauce a me wane ne to yanzu ta zama ba taka ba an nan na ɗaya ka kana can cikin lahadu Allah kai mana da sauki sallallahu wa yakhzu laka alwasiy bila wafa'in wa qawluka turrihat mithla ar-rasas to fa wa wa yakhzu laka alwasiy wanda kai wa wasiya sai ya sai ya kunyata ka bayan ka mutu daga khizyu ne khizyu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya والذين آمنوا ويغزلك الوسيء wanda kai wa wasiya sai ya tabar da kai ya tabar da kai ya kunyata ta ya cika bila wafa'il ba zai cika wasiyan da kai mai din ba wa qauluka maganan da kai masa da kuka yi tsakanin ku da shi durrihat sai a jefar da ita magana nubi zat na baza ku kenan sai jefar da magana misalar rasadi yadda ake jefa tsummo kara haka zai haka zai jefar da magana ka in ka mutu kana ganin da kuna tare ba dare ba rana aminin ka ne na kudda sai ka tashi suka ce tuwa ne kaga wannan lamarin duniyan nan fa in kai ne a yau baka san ko kai ne a gobe ba da aka ga cakacakai nan na dukiya ta wannan na ajiye a wuri kaza dama na yi tara ne na kasanni kam da yanzu duk abinda nake nema ba kaina nake nema wa na wuce wannan lokaci yan yaran nan da suke tasowa to akwai dan tanadin da aka yi in Allah ya sa hali yayi ka rike dai a hannunka in Allah ya sa hali yayi to shikenan sai a ba su amma a lura sai sun kawo hankali da sauransu a bar wasiya a danka masa ko kuma waɗansu takardun filaye kaza ka saki abin nan yarda ta kai yarda dan adam yana iya yin haka abokantaka ba ai da zaran ya ga ka kwanta shikenan wai zula kalwasu sai ta bar da kai to zarta ka kunyata ka bayan babu kai bila wa fa'in bare cika ba zai manta da shi ma akwai ran da za a nade shi yanda aka nade ka alhadun nan sai ga kamar shi kam zai wanzu ne kawai sai ya danne su kawai ko kuma ma kaddara da ya ba da wasiyan ya ya gaya wa 'ya'yan cewa fa akwai wani dan abu da na bari a wurin wani in Allah ya in Allah ya sa rai ya yalinsa to yana hannunsa kusan tsakani na da wani bayan ya rasu yara su in sun ga shiru shirun yayi yawa je to da dai su dan kira mitin baba dai ya taba ce mana akwai abun nan kuma mun ga shiru ya kamata mu tuntuba ai je ya tuntube shi to dama dai akwai kaza kaza kaza ce to lallai haka ne kam akwai ya bari tabbas to amma akwai akwai abun da ku ba ku sani ba eh bana akwai abun da ba ku sani ba dama akwai bashi eh wanda yake wuyansa wanda daga ni daga shi sai Allah sai ni kuka sani to lallai an biya wannan basu suka yanzu dai ba abun da ya rage ko kuma ya dan wani abun da bai taka kara ya karya ba ya ce to ga abun da dai ya saura abun da baban ku ya bayar ya bar mini saboda akwai bashi dama da kamfani kaza yake bin sa an yi wani abu makamancin wannan abu a gombe babban mai da su haka aka yi wanda abubuwan su abubuwan su yake hannunsu kowa aka zaka tambaya a tab ai dama akwai basukan da ake biyan sa kaza ya sa ni kaza kaza kaza kawai aka yi ita kona da su kowa yana gani shi din kam wanda ya mutun nan kam inda ya je din yana gani bare je bane to ya yaran da ka je kenan ya kake tsammani kuma Allah dai ya kyauta amma akwai aiki akwai aiki babba domin in ka kuskura ka je da dukiyan haramun a lahira gaskiya wallahi ake samu komin kaɗan ɗesa gwanda ka haƙura da na halal ɗin sai ka zama a je a yi ma bincike ɗaya amma mai kuɗi fa bincike biyu ake mai fa ina ka ta ya ka nemo da ya ka kashe kai kuma talaka dama wai wasu suna cewa halal ya ƙare ƙarya suke yi wai wai yanzu ba halal yanzu ba zamanin halal bane kai kam kai kawai kai istighfari eh wai wai yanzu ba zamanin halal bane har ma ta kai ga mutum kace warwa ne yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba A to ya mutum zai yi ya mutum zai yi to ba za ka ji tsoron Allah ba da ciwa-ciwa za ka ha to haka zamani ya kawo mu to za ka zauna ba za ka ci ba ne wallahi gariya ne ba yanda za a yi mutu ya ɗauki gatari ya je a nuna mar ice ya yi faskare ya gama ya haɗa zufa a bashi kuɗi kace ba halal bane kai na ƙarya kake ba yanda za a yi kace ba halal bane ba yanda za a yi mutum ya je ya ɗebi ruwa ya nemi sanda da garwa ya ɗaura a kafaɗansa har ta yi kanta yana yawo da su a kira shi a zaiha ka ce ba halal bane ya kake yi ibara to me ina to me yake sunansa wallahi ƙarya mutum yake ya ce ba halal bane sannan ba yadda za a yi mutum ya je ya yi tauni a jeji 6 to 6 yana tada kura yayi wata wajen shi tun daga watan biyar shida bakwai takwas tara goma kullum yana fama da tsuntsaye da barayi ya gama ya karkato ya haɗo ya dawo da shi ya zo yana ci ka ce wannan abun ba halal bane dan ya kace yana ya ce halal ya kare ha wanda zai zo ya sa ya karkata ya karkata fula ya sauko da gilar ya rike biro ya ƙara zero a wannan shi ne ke cin haram wanda za a zo a ɗaura shi kan dukiyar al'umma ya ta ya zo gidansa a yi ta wasa da cinyoyin kaza inda ka san magogi ko yaya ran da kai talaka mai cin halal ɗinka in ka je wurin sai ka yi ɗacca oh mun kam rakiya mun gado mun kam rakiya mun gado baka san kuma baka san kuma bala'i ya ɗaukan makansa ba tuci tuci dai amma daga daga nan zuwa ranar jajibere in ji shehu da ko yi mana saboda haka yan uwa a bi a hankali ka ci halal ɗinka ka mutu ka je ka- ka ci bulus ya fi maka akan ka zo ka yi haɗa ƙarya da gaskiya ka jeran layira a cakwamo ka a fara bincike kaga dai wanda ya noma ya ya kokari sai ya ta cin wannan ya- ya wannan irin wannan wani ba baya noma ma abin da ya sata din ne zai je ya yi kawai haba kai talaka kai zaka je kai ta cin kwakwa a gona ka kawo kai nema ta halal ya zo shi kuma ya yi sata ya zo dare ɗaya rana ɗaya kawai je siyo abin da zai ci na shekara amma kuma in an binciko yaya ya samu kuɗin da zai siya nan ne zai je ci kanyar sa a- a lahira ne a kai kan ai kowa sani kai babi guda aka yi shi Abdullahi Gundu yayi akan noma falalan noma ka zo ka- ka samu sharu sharu ya yi kawa goyon masara ya balla ya cinye ka ji zafi ka ga eh, abin nan eh, masaranka yana tsaye ba an balle goyon in ma shanu ne in ma farawa ne zafin da zaka jin nan to lada da ake rubuta maka kai baka sani ba Mm. irin waɗannan da makamantansu lada sosai in ka ji falala da ya kawo a babin noma da yi kuma sosai falala sosai ya za kawai yin bi hane kiba yan makin jigo ɗi kan yi ma ko no ya garu ya mana a kun mara wayo ai ko mu yana na wadi in ji samu kuma gaskiya yana da kyau yana da kyau sosai hanyoyin samun lada ai ba wuri ɗaya ba ga lada ga al'ada gaskiya ne yi mana bayan ladan daga samu ranar da ka eh, damuwa ta taso ta ɗuda buwar ya ɗa zo ta dure to kan ba ni ka ga a- an nan sai ka kawo rore matsaloli ka ba eh kullu an na gado an da yi mana ka ga ai kiyya kawai sai ka sai a ga kana ta canja jamfofi kawai in ta yi mawadi yayi nan da yayi in ka zauna kuwa haka abin nan ba ka ga sai kai ta kallo ana yi wa yanzu lakal wasiyu shi wanda kai wa wasiya sai ya tabar da kai ila wa fa'in ba tare da cikawa ba bayan ka mutu wa mauluka magana da kuka yi da shi kuka tattauna wasicin da ka bashi ka gaya mar- a maganance burdi a sai a jefa bayan ka mutu misal daga sati kaman tsummo kara kaman tsumma kayan tsumma dama jefarwa ake ko to magana kamar ka za a jefar da ita rafat irin tsumma wanda suka mutu din nan shi yasa ake kiran eh, abin nan um, arrasaku ake kiran mai mai sai da irin tsummo kara din nan eh, basko basko eh to gonjo gonjo din amma kuma kuri gonjo ba halluki din to arrasaku eh eh eh second second hand club abin nan dealer shine arrastatu arrastatu sai ka sa shadda akan samabulu din eh arrastatu shine second hand clothes dealer clothes na kaya second hand clothes dealer shine arrastatu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه من الذين سبحان ربك رب العزه عما يصفون يوم ياتي غواتا